كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس نو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا من أجل ذلك الله يجد دليل هكا الذي فعله قابيل وند قابيل يا أيكتا نكي دنوانك كتبنا الله يجمك وجبتا ala bani isra'ila bisa ga kabilan bani isra'ilawa ƴaƴan annabi yaquba annahu ayyan da sha'anin yake man qatala nafsan duk mutumin da ya kai mai rai bigari nafsin ba tare da ya kai wani manumfashi ba ai qatala ya kai au bi qairi fasadi ko ba tare da wani barna ba a ta wanda ya zake masa fil ardi aban qasa min kubur na kafirce ne abin da ya aikata na ridda au zinin ko zina au kada wa dariku ko yanke tabarki aw nawi ko abin da ya kama da wannan fa ka annama to Allah ya ce kai ka ce katalan nasu jami'a wannan laifin kamar ya kai mutanen duniya ne gaba daya saboda a dalilin sa yanzu hi kabila da ya kai habila ai ga yau ana kisan kai a duniya ai kaga hiya sannan ta kisan kai da bai yi ba da ba za a yi kisan kai ba to kaga duk duniya ya jawo fitina abinda ake nufi da haka masu magana sun ce wake daya shi yake bata gari to mutum mummuna ɗaya ya magana zai zama na duk duniya to ka kamar duk duniyar aka yi ba faka an ma kasa wa mana haya ha wa mana haya ha faka an ma hayan nasa jami'a haya biya imtana min qataliya wanda ya hana kar aka yi mutum faka an ma wallahi kamar ya raya mutanen duniya ne gaba ɗaya kamar irin abubuwan da yake faruwa katsina gwamnan katsina ya jajirce ya tsaya ladan da Allah zai ba ya kamar duk mutanen duniya za su mutu ya musu rai haka Allah zai ba Umar Dikorada gwamnan borno ba na umar zulum wannan jajirce wanda ya yi tsaya ga sai Allah ya kare ta sanadiyarsa ya kare jinanin al'umman annabi Muhammadu to Allah sai ya ba lada na kaman duk mutanen duniya ya raya Allah ya saka musu da alkhairi a wannan zamanin namu in mutum ya alkhairi ku faɗa kuma sa addu'a kar ku bar shi ba na umar zulum a dinga sa addu'a Allah ya ba tsaro ya ba kariya ya taimake ya tsaya masa Umar di kwarada kuma sa addu'a Allah ya sa ya aljihunsa ya bai kariya ya tsaya masa ya zama gatansa ku dinga yi musu addu'a mutanen da gunda ake barna sun fito sun ce za su kare rayukan al'umma to ko ba da gaske suka fara ba mu yi addu'a abin ya zama da gaske shi kuma shugaban kasa mu yi addu'a Allah yi ma ya juyo da zuciyarsa a ba wa kasan mu tsaro wannan kashe-kashe da ake Allah ya kawo ƙarshensa sauran gwamnoni da suka ɗauki alkawari suka dau amana za su kare jinanan mu za su kare jinanan al'umman annabi a zauna lafiya to su ma yadda Allah ya nusar da wa'annan to Allah ya nusar da su mu kuma talakawa a matsayin mu kar mu gaji da addu'a mu ita addu'a mu mu musu addu'a su suna gwamnati mu taimake su da addu'a masifar kuma mai dauke ta Allah ne to in Allah ya yarda muna yi su ma suna kokarin su mu kuma muna musu addu'a ta alkhairi to da zai zama labari wanda kuma Allah ya rubuta lauyin mahuzi wannan shine sanadi sai ya mutu to mu bibiye da addu'a in ya mutun yayi shahada Allah ya sa shi aljanna wanda ya je lahiran bai yi nisa ba wanda yana duniyan ba kusa yi ba ko ka mutu a sanadiyan kidnabi ko boko haram Allah ya da ba za mu bari ba wallahi mun yi addu'a dalilin mu sai mun je lahira Allah ya taye ka ya sa ka aljanna saboda mun yi la ilaha illallah muhammadur rasulullah miliyan dubu muka yi Allah duk wanda ya mutu musulmi mai kaunan annabi muhammad ta wata hanya wanda baya son mutuwan ya mutu to Allah muna neman alfarma da wannan hailalan ya zama tsani duk wanda suka mutu ta wannan sanadiyan Allah ka sa su aljanna kuma tun daga annabi Adamu zuwa yau kuma wannan addu'ar da muka yi daga nan har ta yin kiyama ya amfani da baya to mu jajirce mu tsaya addu'a kuma wannan zamanin wai ba sai an baka kuɗi ba a'a yi wa kai ne yi wa kai ne da Umar diko radan da nake faɗa da bana Umar zulum din da muke musu addu'a ba wanda ya bai naira goma kuma wallahi ko sun kawo za su naira ba ma bukata ko sun ce ga ba na umar zulum ya ce mala ba ga wani ta ku gaya masa mu dan Allah muka yayi dan Allah in yayi dan Allah muna tare da in ya bar Allah za mu bar shi mu rike Allah shi ma umar duk wani dan ya ce malam ga gudunmuwa ku dinga rubuta ku ajiye ko wata da za su ce ga gudunmuwa zan ce amiyar dan Allah muke ai ba dan Allah muke ba da ba za a kawo mana miliyan 100 mu ce amiyar ba ko an kawo miliyan 70 da hida mun ce amiyar ba masu haka haka yi an kawo miliyan 100 a gaban kwanci amiyar ba ma so ko to don an kawo miliyan goma biyar zan iya cewa amiyar wanda ya mai da ɗari ya mai da saba'in da hida to don Allah muke ba mu zo duniya don mu tara kuɗi ba ba mu zo duniya kuma don a ba mu kuɗi a cuci al'umman annabi muhammadu ba masu wannan aika aikan nake da nafan ma muna addu'a Allah ya hirye su su Allah ya hirye su mutanen da ba su fidda haƙƙin Allah su fidda haƙƙin Allah fitinan nan da Allah ya yi ko Allah muka yi wa laifi mun tuba Allah ya ɗauke ta mana nan muna addu'a su kuma masu ƙoƙari muna musu addu'a wanda kuma yana ƙoƙarin ba mu san yana yi ba to Allah ya sa addu'a mu ta same shi wanda kuma yake rurawa abun wuta kar ya gare Allah ya shirye shi mu ko ba za mu fasa ba in dai ranmu yana jikin mu za mu kama kafa da annabi mu kai wa Allah kuka mu ga Allah ya ce ta al'umar Kala Ibn Abbas ya ce min haizu inta haka kurmatuha wanda yake ta wani alfarma wa saunuha da kiyaye ta wala kada ja'aluhu ولقد جاءهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ولقد hakika ja'aduhum bani isra'ila hakika Allah ya ce sun zo bani isra'ila rusuluna manzanninmu bil bayyinati da hujjoji mabayyana bil mu'jizati da mu'jizozi summa inna kaseeran minhum amma yawa yawa daga cikin su ba da zalika bayan wannan bil ardi a bayan kasa la musrifuna sun ci gaba da barna mujawizuna al hadd suna fice gona da iri bil kufr da kafirci wal qatl da kisa wa gaira zalika da wannan wannan wannan zala wannan aya ta sauka fil irniyina ga wasu fatake lamma qadamul madinati yayin da zai gabaci madina wa musu dinnan maraza wannan fataken da suka zo madina ba su da lafiya sai suka zo gurin annabi suka sauka fa azana lahum annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka gaida annabi annabi ya ga yanayin jikin su ya ce ya kuke haka suka ce wallahi ba ma jin daɗi ya rasulullah sai annabi ya ce to shikenan tunda ba ku da la- ba ku jin daɗi na ba ku izini an ya karaju ilal ibli annabi akwai raƙuman sa bayan ma- garin madina ana masa kiyo sai annabi ya ce a kai su wannan gurin garken raƙuman nan nawa in an kai su wai shirabo na min abuwaliha su dinga shan fitsarin raƙumi don ka san shi fitsarin raƙumi magani ne kar ka ji an ce a ya sha fitsarin raƙumi baka san dalilin shan fitsarin raƙumi ba akwai dalili shi raƙumi yana kiwo ne da itace ya kai dubu malamai sun ce saniya yana kiwo da itace tamanin raƙumi yana kiwo da itace ɗari uku amma ƙudan zuma yana kiwo da ya kai itace dubu to yi raƙumi Allah ne masa inji shi in kana so ka gane wannan ka je ka ci hantar raƙumi ka gani in ka daba za ka je za ka ji ɗaci hantar shi ka san hanta baya san ɗaci duk lokacin da yanzu kake cin magani kana yin magani mai mai ɗaci hantar ka lalacewa ne to da Allah ya ta yi hantar hantar raƙumin sai aka yi ma da ɗacin don ya ci ɗacin shi yasa zai figi mai nan in ya figi mai nan kai kake jin ɗaci yi abunsa kaman shi- kaman alawa ya samu saboda hancin yana da ɗaci to shi raƙumi inji ne na magani wannan fitsarin nan nasa in ya ci ya sha abin to kamar inji ne ya tace magunguna gaba ɗaya guri ɗaya fitsarin da kake gani ya dafa bayan an tace maganin an dafa shi to duk lokacin da kai ya fitsarin raƙumi s ne da kai a hiv ne da kai kowane irin jinya in dai ba da gangan ka ɗauka ba sai Allah ya baka sauki eh, ko mutum ne zai ce ma ana gata malam cutar yadda yana damuna ko HIV ka je ka nemi fitsarin raƙumin da ya nemo kaman galan guda ya dinga sha da safe ya sha da yamma da ya kare ya je a wuna hijja an ce masa babu shi sai da dama Allah ya ce kara ya abin ya ɗauka ta wata hanya daban wanda an hana ya ta wani kuwa tsakaninsa ne da Allah to wayannan mutane ba su da lafiya sai annabi ya ce to a kai su garke na a dinga ba su fitsarin raƙumi suna sha min al- min abuwaliya wa arbaniya kuma yake ana tatso nonunan ana ba su shi kenan mutanen nan da suka ji ana ba su fatsarin raƙumin annabi suna shi suna shan nonon raƙumin fasahu kurin falamma sahahu yayin da suka warbace gaba ɗaya suka ware garau ba jinya ka sa abin da suka fara yi faka da lura in nabi sallallahu alaihi wasallam suka duba makiyayin annabin suka kashe kaji dan adam eh, wanda yake kiwon raƙumin annabin suka kai ba su bari ba sai da suka kwakwale idanu suka cire kunna suka cire harshe suka cire masa mare nan da malakuta haka suka yi masa musula to da suka yi haka kuma wasaƙul ibila sai suka kore raƙumin annabin suka tafi to ya Allah ya ce إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فزاد لن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من كلاف أو ينفعوا من الأرض ذلك لهم كذب في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم malamai sun ce wannan mutanen da aka gaya annaba haka ga labarin yana nan a sharshi sai maza annaba sallallahu alaihi wasallam ya aika sahabbai su bi bayan su ana bin bayan su aka je aka same su da aka same su kuma aka zo aka masa hukunci na zala wannan ya sauka kafin mu koma wancan wajen munasaba baina hawa baina izzatu ibn adam zahiran da anna qabila qatala wa afsada bil ardi wa wa zuriyati qawlu fadansa da ce min al irni jam'i ne irni nasibatan nisba ne li urainata qabilatu min al arabi qabila ce daga larabawa kamar ka ce juhayni nisbatun ana danganta ta da juhayni ta kabila daga juhayniyawa wa kanu samaniyata rijala wannan mutanen da ake cewa ba su da lafiya su takwas qadimul madina suka gabaci birnin madina wa zaharul islam suka bayyana musulunci wa kanu madala amma fa ba su da lafiya fa hita'ulahu sallallahu alaihi wasallam man suka kawo annabi ko kana jinyarsu fa amarahum annabi ya umarce su an ya karbi ila ibn sadaqati a kai su zuwa ga wannan raƙuman da aka tanada wa annabi na zakka wa kana kamsa to iruna raƙuma ashirin da biyar ne tura ana kiwon su fil jabal akan dole ma tare da atiki lil mustafa wanda yake tare da bawan annabi ana kiransa da yancaccen annabi sunansa yusare annobi fadan ma sahu yayin da sahu suka warrake katalun rayi suka kai wannan makiyayin wasagul ibla suka kore wannan raƙuma wartar da suka yi ridda anil islam game da musulunci fagar waka minhum muharibata kuma sai ya tsanya ya auka tsakanin su alƙatal wasu ragatu da sata wal irtida da darida fabalaga rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi kamar sai labarin su ya iso ga annabi fa ga abin da suka yi farisala karbahum nahu 20 na farisa annabi ya aiko mahaya wajen mutum 20 bayan su fato bihim aka ja kama su aka zo da su fa amara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya umarni bai kada ya aidi a yanke hannayensu wa arjulum da hannayensu da kafafunsu min kilafin da saban wa zamara ayyunum annabi ya umarni ya kwakule idanunsu nan ne ko ai ka harbi yin finnar kamar yadda wato za a jefa su a wuta wata raka aka bar su fil harar da azabin ran ya ga zagon dutse yana kora su wa yasa tsauna falam ya tsiba sun nema a basu ruwa ba wanda ya basu ruwa sun gudu ya ce in su sun to me yasa aka kwakwale idanunsu wa mutuhun bil juyi da mutuwansu da yunwa wal adashi da iriwa masalatan saboda bisalin wannan musula da suka yi wa rasulullahi na ana kuma ana hana ya hana ujiba sai ka bada amsa bi ajiwatin da bada amsa mina annahu musudan nan fa'alu bin ra'i ai sun aikata makiyayin ne kazalika wamina ga daga an na zalika khususiyatin lahu sallallahu alaihi wannan din khususiya ne ga annabi a cikin wayannan mutane wamina an na zalika kana za'iba yin hakan ya halatta amma daga baya su mana sa an sance duk mutum da za a kashe shi ba sai masa musulun ba kurin a kashe shi to ja mana ayan kuma sai mu fassara da ayar da ta zo akan fashi da makami إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من كلاف أو ينفعوا من الأرض innama jazaa'u kaga sakamako alladhina yuharibuna Allah wanda suke fito fashi da makami shine yuharibuna Allah sai ke yakantan Allah wa rasulu da ai muharibatul muslimina wanda suke yakantan musulmai duk mutumin da ya tari musulmi da fashi da makami to yansa daidai da yaki da Allah da manzo ran ce wanda ya yaki da Allah da annabi wanda zai tare musulmi fashi da makami ya kwace dukiyarsa to yanzu an bar wannan ma sace mutumin ake wannan fashi da makami ya zama fashi da makami ma fa laifinsa daidai ne da yaƙi da Allah da annabi eh duk wanda ya fashi da makami in dai musulmi ne mai sallah ka zo ka tare shi za ka kwace dukiyarsa wallahi daidai ne da ka ce ka fito ka tare faɗa da Allah da annabi Muhammad ina fata kun fahimta wai auna mutane suke kai kawo fil ardi a bayan ƙasa fasadan suke barna bi kadai dari da yanke hanya to idan kun kama su an yi kutalo idan dan fashi da makami an kama shi in yayi kisan kai a kashe shi amma fa ba irin wannan kisan na zamani ba yanzu an kama dan fashi da makami da bindiga ake harbe shi ba da bindiga ba a nema takobi a kashe shi da abin da zai fito da jini a jikinsa ba kisa na bindiga ba ina fata kun fahimta a sa mutum ana harbe shi ba wannan bane in dai na musulunci ne to shi kenan sai a samu sai a kashe shi aw yuslabu ko kuma ya kwace kuɗin ya yi kisa to a masa salabu ɗin daga baya sai a kashe shi autu ka da aidi ko an kama shi bai taɓa kai mutum ba shi dai kuɗi yake ɗauka to a ɗauke ya matsayin ɓarawo wannan sai a yanke hannunsa wa arjuluhum min kilab da kafafunsa da sabani ai aidihim alimuna kafa hannunsa na dama wa arjuluhum da kafafunsa na hagu aw yunfahu min al-arab ko kuma shi dan bai da makamin nan bai taba yin sata ba razayar da mutane tsoratar da mutane yake to na alƙali ne bincike sai ya sa shi a kurkuku aw dan nan daga gani littatibi saboda jeranta al-ahwal wannan halaye fal qatalu shi dan bai da makami wanda za a kai liman qatila faqat ga wanda ya kai za a kai wa salabu yi wa salabu liman kutila ga wanda ya kai wa kaza da malu ya kwace dukiya shi za a yi wa salabu sai a kashe wal kada wa yanke hannu kuwa liman a kaza da malu ga wanda ya rike dukiya shi za a yanke wa hannu wannan mai kutul wannan ba za a kashe shi wannan bai korewa a sa a bursuna liman a kawo ga wanda yake tsoratar da mutane faqat iyaka nan qala hu ibn abbas abdullahi dan abbas ya gaya mana haka wa alai shafi imamun shafi ya tafi akan haka wasan wa kawalaihi wannan shine mafi ingancin zantukansa guda biyu da annar sulhu da mulki salamu salasa zo ba da katil bayan kisa wa kila wani kaulin ai kabla hu gabanin sa kalilan wani haƙu bin nabai ana riskar da korewa din nan ma a shiba hu da abin da ya kama da haka fi tanki da cikin hukuma na hamasa na daurewa wa gairi da wannan sa zalika aljaza'ul mazkur wancanan wannan hukuncin hukuncin da muka ambata muku zillun Allah ya ce wannan kaskanci ne fi duniya a nan duniya wala hum fil akhirati wa lahum fil akhirati azabun azim wala hum fil akhirati a lahira azabun azim azaba mai girma ko azabun nar to wannan abin da Allah ya rubuto ne kaga yanzu sai a masa kiyasi shi qur'ani kaga qur'ani bai faɗi maganan wanda suke sace mutane ba to duk a hada su da fashi da makam hada su za eh karka ce wannan yanzu wani ya tambaye ka Allah ga ta malam me matsayin mutumin da ya sace mutum a yanzu a ce shi na farko dai ko ya je ya gida barawo ne nawa duk hukuncin da za a yi masa sai a masa hukuncin sata nawa na biyu idan ya kai jeji ya kashe shi to hukuncin da za a yi wa dan fashin shi za a masa idan kudin sa ya karba ba ya kyale shi to yake ne ya karba kudin sa yana na matsayin sa na barawo wannan razanar da yi da tsoratar da yi da aka yi sai an je gaban Allah to Allah ga ta mana muna da tambaya ina mutumin da aka dauke masa mutum yi da kansa ya kai kudin ba ita kai kudin da ya gani ba mutuwa ya gani ba sai mutuwa ya gani ya kai kudin saboda haka yi ma an kwace kudinsa zamansa daban a matsayin barayi ne zai kwace kudinsa wannan kaiwa kudin da ya ba laifi ba ne in bai kai ba za a kai ya dan uwansa duk hukuncin da za a yi fahi da makame wannan din da suke sa da mutane za su yi amma wayannan din sun fi wayancan laifi ko wanda suka haddasa muku wannan fitinan yahudu ne da nasara kaga wannan kalle-kallen siniman da ake yi a nan aka koyi sace mutum din ka ga wannan wayar da ka ganta a yanzu ta zo ba na kai ne bane ba na kai ne bane amma ku sai ku dinga cewa yi ai an samu sauki na sauki ba ka zan sace mutum din ba da waya ma ke kai mutum din ba yanzu ba wayan za a sata ai ba waya din ba za a sace mutum din ba in dai ba wayan nan wallahi ba za a sace to ya za ka yi ka sace mutum ba waya zuwa za ka yi gari ka ce ya kawo kuɗi sai dai ka zo gari neman kuɗin to wannan illar da kuke gani wayar ce na biyu kuma abin da yake aziya sata mutum din kudin ai yanzu an muku wayo ai ya koma banki ko ba haka bane yanzu ka tayi kudin ka sai ka ajiye akawun kana jin daɗi ko naira miliyan goma yana akawun miliyan ashirin to sai ya zama an kasa gane mai kudin da maran kudin ko aljihunsa babu komai tun an kama sai a nan za a ware mai kudin yawwa kun gane ai su ma barayin abin ne ya bace musu ai shi ma mai kudin ba kudin a jiki amma da ba bankin nan kowa yana yawo da kudin sa rigi rigi rigi ba za a dauki mutum ba kudin za a zo a dauka da ba ka ga yi fahi da makamu inda kudin a jikinka ai kudin za a dauka to yanzu an bar wannan kudin ne mutum ne ka dauka in yi kai bulaguro ba ko sisi barayin sun jaje ba kudi ba kudi to me ake ne aka ji a banki ake to musace ya ce a kawo kudin sai mu sake shi wannan bankin da kuke biya kun ajiye kuɗi ba ci gaba bane amma wai kaji ai rayuwa ta yi sauki wayo ana ƙara wayo ana ƙara gano wata wayo ka rike wannan abin duk lokacin da ka koyi wani wayo shi wanda ka koyi wayon to barawan ma har ya riga ka koyi wayon kai ma kana gida ka koyi wayo ba ka ji masu magana suka ce mai son kayan ka ya fi ka me ya fi da dabara to yake nan sun bi mutanen dabara wai wayo ake nuna musu kar a yawo da kuɗi to kar a yawo da kuɗin yanzu ana ɗauke mai kuɗin to duk wanda suke wannan aiki Allah ya shirye su Allah ya shirye su kuma wannan fajiya Allah ya kawo ƙarshen sa iya abin da zamu faɗa
ولهم في الآخرة عذاب عظيم duk da haka Allah ya ce wala hum la yagrati ala hira azabun azim Allah ya ce akwai azaba mai girma ko azabun nari ita ce azabar wuta إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم illa allazina tabu sai da wanda suka tuba min almuharibin suka bar fashi da makami wani kada suka bar yanke hanya min qablu an taka jiruwa ne tun kafin ba ku samu iko ko kama su ba sai Allah ya ce فاعلموا أن الله غفور "Ana رحيم muku ana sani ana lahu ubangiji gahurun lahu mai musu gafara ne ma a tauna abin da suka aikata rahiman bi mala zai jigan su amara bi zalika duna ay fala ta dun kada ku bujuro musu laifi da annahu la yaskadu anhum bi tawbati amma ko da sun tuba baya sariya illa hududullahi haddodin abin da yake na Allah ne akan su in sun tuba zai sariya duna hukukul adam koma bayan hakokin bani adam kaza ga hada da haka ya bayyana wala ma araba ma ganin min ta'arir lahu bujiro musu wallahu alam Allah shi ne masani fa idan ka tala yayin da ya ya kashi wa ka zala malo mudin ya kai ya rike dukiya ya mutu da kashe shi waya ka dau a yanke hannunsa wala ya salo babu salam wa hul asau shi ya fi inganci da fadan imam shafi wala da bi da tawbatu tuban sa ba ta amfanuwa ba da kuraja bayan an kama waya ce ya tuba ba zai yi ba kafin a kama shi ne zai tuba kuma bayan wannan ma fa duk wanda ba kai wa mutane ba daidai ba ka daina gani ko barawan ya tuba wallahi in dai ka kama wani mutumin kai ki masa kisan gilla ba kana ka ji ba ko ka tuba Allah sai Allah ya yi dalilin da ba an ma kisan gillan nan za mu ba ku tarihi wata rana mun samu tarihi a littafi wani bawan Allah ne wani unzumin bar- barawo ne to sun yi zamani da wani sarki sarkin yayi yayi yayi a kama wannan barawo abin ya faskara duk yadda za a kama shi abin ya gagara kuma zamansa a jejin ba a jin daɗi sai sarkin nan ya ce to tun da ya kama barawa nan ya gagara sai ya haɗa mutane a je gurin barawa aka je ce sarki ne ya aiko mu wannan harkar da kake tun da ya yi yayyaka maka ya gagara ka zo ka tuba a ɗauki mulki a baka a fada in an baka kuma nan gaba dan lardin ya zauna lafiya da aka bashi wannan shawara sai ya zo ya je makamansa ya zo fada ya zauna ya zama shi ma yana daga cikin fadawa aka ɗauki maza ya ka bashi shi kenan gaba ɗaya lardin Allah cikin ikonsa kuma babban barawa ya ajiye makami kowa ya ajiye makami sai ka samu zama lafiya sarki ya sa yi daga manyan fadawansa aka ce daman da kai an yafe to kama wani ya gagara da ana zaune da shi haka wata rana sai sarkin ya kawo abinci za a ci da tsuntsu da tsuntsu za a ci abinci tsuntsaye aka gasa ba su kyau a kawo da aka kawo tsuntsun aka ajiye kana ji ko kafin sarki in an zo da fadawa sarki zai ci abin shi da fadawansa da manyan mutane ai ya kamata sai ya sa hannu ku sa hannu to kafin sarkin ya sa hannu sai barawan ya sa hannu da ya ɗauki tsuntsun kuma kuna sai kyalkyale da dariya yana dariya yana dariya ya kan shi sai mutane suka ce sarki ne ya shiru ya kasa magana ke wane a matsayina na fadan nan na shugaba ya kamata a yi an ka abinci na fara sa hannu tukun kusa to amma hakan ma ba laifi ba ne kuma da kaɗau abincin baka ci ba kake ta kyalkyale dariya kwai da wani labari ya ce akwai labari tun da labari ka gaya mana me ya faru ya ce wallahi wani abu na tuna tunani ne da to me ka tuna ya ce lokacin da nake fashi da makami ina tsakiyar fashin nan na wata rana wani attajiri ya zo zai fice aikin haji attajiri ne babba wannan attajirin na sa aka kamo shi a kawo shi gabana da a kawo shi gabana sai na ce duk dukiyar nasa ya bayar ransa baya so amma duk da haka ya zubar da dukiyar nan nasa ya aikin haji zan je kai ta ba ku ba shi kana tun daga ina aji daga shi sai su tarrasa na bar masa ya juya zai tafi sai wata zuciya ta rahin imani ta ce a kira shi sai na kira shi na ce kwabe rigar naka ma ka sa a nan da wannan naka sai ce amin ahuwa ba ni da wani kaya an ba su ka kwace dukiyar nan na wannan rigan ba komai bane na rufa kai na asiri a bar da rigan ne ya ce ba zai ya ce akan rigan nan zan kashe shi ne ransa baya so a cikin taron jama'a na ya kwabe riga ya kwabe wanda na mai da shi tsirara haihuwar uwarsa ya ce to gaya na kwabe da ya ce je ka ya ɗanyi ne ka yance a dawo da shi da ya dawo na ce kashe ka zai yi kashe ni za ka yi ce sai ya waiwaya kudu ya waiwaya arewa bai ga kowa sai wani tsuntsun ya ce wannan tsuntsun ka shaida jini na yana hannuwa ne ga wannan bawan Allah ya ce zai kai ne a lahira ka mun shaida a gaban Allah to tsuntsun da ya nuna masa shaida din wannan tsuntsun da yau kuka dafa a kamar irin sa tsaya shine da naga tsuntsun nan sai na tana da wancan tsuntsun ka ji dalilin dariya na bayan ya ce tsuntsun ya masa shaida ya faɗa haka ne kuma sai na kashe shi sai sarki ce gaskiya ne tsuntsun irin wannan ne ce irin wannan ne ce na tsuntsun ya yi shaida in Allah da za mu kashe ka dama mun kama ka ne ba hujja amma tun da aka tabbatar da kanka kama da shaida ga abin da kai kuma tsuntsun ka ce irin sa da wannan ya bada shaida to yanzu tsuntsun ya ba mu shaidan kai ka kashe shi saboda haka za mu kashe ka aka je a sanar da mutanen gari da sauran barayi ga abin da wani ya ce sauran kuma in mun same ku da hujja irin tasa za mu kashe ku in ba mu samu ba muna nan mun fawwara lamarin ku ga Allah sai kun je gunsa aka kewaya da higiri aka faɗa abin da ya faɗa sannan aka sare wuyansa kaga jinin wannan mutumin shi yana ga tsuntsun ba zai ba da heda ba yare na to tsuntsun ya bayar haka ya to yasa ko mutum yayi mummunan aiki yana da ya tuba wallahi in ya zuba zina nan mutane ko ya tuba Allah ba zai bari ba sai an bi layin da an zuba da jinin sa Allah ba zalimin ba ba bane inna la la yuzlimu mithqala inna Allah la yuzlimu mithqala zarra wa in taku hasanatun yudha'ifa wa yuti min ladunhu ajran azima Allah ba zai bari ba kare na ganin wai ka zalunci mutum ka ci bilis a zalunci baya da wama kuma duk inda kai abin sai ya juyo ya zuyatar da kai ku daina kiya wanda zai tuba ya tuba wanda yana da haƙƙin mutane a wuya sai je biya wanda kuma ya yi nisa ba haƙƙin mutane bane a wuya to ya jira Allah shi dai ba a zalimin bawa bane Allah ya gane da mu gaba kaɗan.
Ya ayyuhan lazina amanu taqullaha wa tagu ilaihi alwasila.
Ya ayyuhan lazina amanu ya ku baya da ku gaba da gaskiya ita kula jama'a ku ji tsoron Allah ba. kawu iqabahu ku ji tsoron ubar Allah bi an tudihu ku yi masa biyayya wabtagu idlabu ku nemi ilayhi zuwa gare Allah alwasila tsanantu amma yuqarribukum ilayhi ku nemi abin da zai kusantar da ku zuwa ga Allah min da'ati ilayhi wa Allah da an kana so a ce ka zo kusa da Allah da'a za ka yi eh da dare kamar ma wannan watan namu mai alfarma na lamarana ka dinga na bulbuli ka dinga na bulbulin dare kuma ku dinga yawan sallatul baqiya eh wanda yake da tazrihi ɗari uku a cikinsa in kun yi kabbara kun yi fatiha ku ce na mata salatul baqi da ko salatul tasbihi sanadin kuka yi shikenan sai ku yi fatiha da sura sai ku karanci tasbihi sha biyar a ruku'u goma in kun dago goma in kun je sujada goma in kun koma kun dawo goma in kun kai sujada goma za ku yi kura ku tashi goma in kun tashi ku yi fatiha da sha biyar in kun sunkuya goma in kun dago goma in kun je sujada goma in kun dawo kun zauna goma in kun kai goma in kun dawo zaman dai ya ku yi goma ku yi sallama ku yi raka a hudu sallama biyu to in kun yi wannan da dai ana muku da da a gidan aljanna har ba da kamar yanzu eh ku dinga yawan wannan in bayan wannan kuma lamarana nan kana dan zama da dare kana dan nafulfuli wannan nafulfulin da muke baku bayan ashen kuma ku dinga yi to da wannan za ku samu kusanci da Allah me karatun Qur'ani Allah ya ba karatun Qur'ani to Qur'anin zaka sa a kiyamul lailinka kullum ko raka abi za ka sa raka abi za ka sa abin nan izu biyu kana sa watsewan dare tun wata ya ka sauke qur'ani qur'ani ba zai zama hujja a kanka ba wanda yake na bulbuli yayi na bulbuli wanda zai yi kyauta da sadaka mai kuɗi a wannan watan Allah ya baka dama ba kai yawan nafilan za ka yi ba ka dinga ciyarwa kana kyauta kana sadaka dai za ka samu kusancin ubangiji sarki kuma a irin wannan wata ba ciyarwa zai ba adalci zai duk wanda ya cuci wani ya tsaya irin waɗannan wanda suka addabi mutane a bibiye su fitinar ta zama babu wannan tsadar rayuwa da ake ciki shugabanni kuma su za adalci a zuciyarsu a za adalci abubuwan da suka yi tsada su yi sauki su yi sauki su yi sauki shi kenan Allah zai duba wannan ne ya dago kuma sai ya taimake ku amma wata mai alfarma ya zo kowa yana so a samu abin da zai kusanci Allah rayuwa ya yi tsanani abinci ya yi tsada kuɗi ba mu shi a hannun mutane ina fata kun fahimta ga ba zama lafiya ga ba kuɗi ga rayuwa ya yi tsanani kuna shugabanni to ku sauke wa kanku wani nauyin in wani ba zai sauka ba a rage wani nauyi wannan ba za ku iya ba za ku iya wani wannan fetur ɗin a ƙarƙashin ƙasa ba ƙarewa zai yi ba kullum in ana fitar da ganga dubu ɗari ma ba zai ƙare ba yana nan kogi ne da hi da ruwa duk ɗaya ne bambancin su wannan ana sha wannan ba a sha amma a dawo a ce lita ɗaya ke so ya je naira dubu ana zaune in kun zaɓe su ko ba ku musu komai ba ma ku yi ƙoƙari fetur ɗin ya sauka mana a mai da fetur ɗin kowane lita ɗaya naira ɗari biyu ma mana fiya wata mahaifi daraja tun da yi ba a sha sunan ga mutane masu noma za a samu sauki masu menene za a samu sauki ko wannan kuka yi abun Allah ko rage wani nauyi kayan abinci kuma da yake damun musulmi ba wai kayan abinci ne tsada ba ne rayin imani ne ga zuciyar talakawa zuciyar masu gudun an ji an jirge kayan abinci in masu gudun sun yi sai da nasu ba mamaki ba ne mutum ne da kayan saya saya dan duk mutumin da ya tara hali ko dawa ko maiwa ko masara in dai fice kwana arba'in gaskiya ba zai ga annabi muhammadu ba duk mutumin da ya ja kayan abinci ja jirge jirge kwana arba'in ya fice kuje gudu wata biyu da gasolina ba zai ga annabi ba to wani masifar ma ba ta iya su ba to malam mutum yana so ya ga annabi mana ka karya ka siyar ai ba nisa ba lahira ka je ba ne ba lahira ka je ba yanzu nan wani shagon aka bude hi a dawanan ko a wani guri jama'a duk mutumin da yake gari haɗi na nema dubu a musamman musamman sai amma wannan wata mai alfarma ya zo duk mutumin da yake son buhu na haɗi ya zo ya bada dubu ashirin amma ba a ba mutum fiye da buhu biyu ka ba da wannan da haka to sai ka gani in wannan sun samu abin da za su ci wanda ya tara ma ba zai fiye da daraja ga wani in yana sai da buhu ɗaya dubu ashirin buhu ɗaya dubu ashirin buhu ɗaya dubu ashirin nan wala akwai mutumin da zai sai da kaya nan biliyan dubu ko dinnan mutum ɗaya ne kusa imani mana a zuciyar abin nan dan mutane aka yi kun tara kuma daga baya kuma za ku je za ku je sai yayi tsada lahira ba za a je to su ma wannan wanda suka tara muna musa nasiya ku daure ku taimaki al'umman annabi muhammadu ku fita daga cikin wannan uba da ake ciki shugabannin kaga an yi ɗauki amana an ba ku za ku kula da rayukan mutane to ku sassauta mu kuma talakawa Allah ya sa mana haƙuri a zuciyarmu eh wannan masifar kuma ba wai sai su za su yi ba su nasiya muka musu wanda zai ɗauke mana mu mu dawo ga Allah in mun dawo ga Allah in Allah ya da muna tuba to Allah zai kawo sauki eh in saukin bai zo ba ma dai za a rayu amma muna buƙatar saukin Allah ya kawo eh dan duk da wani tsananin da suka ko wanda ya mutu eh abin za a ji kunya ko wanda ya mutu ne to in an je Habibu Huriya miliyan ɗaya ne mai ba za a mutu ba ko sai rayu din kudin sai dai ai taba da baki Allah ya rubuta ya ce wa ma min dabatin fil ardi wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وما من دابة في الأرض ولا طائر يدر بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرضنا في الكتاب من شيء
da Allah baya so ya ba mutum abinci wala da bai tsaga masa baki ba ai tun da kaga ya tsaga to fa sai an ci kurin amma mun fi so ne a ce a halin daɗi sai wani bawan Allah yana gaya min ya ji labari yake cewa ko loma ɗaya nawa ne ko loma ɗaya za a saya miliyan ɗaya to ko miliyan ɗaya za a saya loma ɗaya ce wala sai ce kuma haka ne ai yanzu aka ce loma ɗaya miliyan ɗaya ne za a mutu ne yanzu da fetur ɗin ya yi tsada an daina sayar abin da za a yi an fasa yi amma ka ga la'anar Allah yana tare da wanda suka sa tsadan ai su ma bukatar su ba za ta biya ba gayin mulkin naku duk ya zama da barazana kana mulki kana jin tsoron mutane me dalili ne rahin adalci ne yayi yanzu ne a cikin kuna ji tsoron ku wai na ce ba zan fito cikin jama'a nan ba an ka gana ya ka tona muku rahin gaskiya amma na da kyakkyawan niyya kuna mun kyakkyawan zato muna bai zo ma sai daga Allah amma wanda ya zaɓe ka kana jin tsoron sa ko ba za a gaya muku gaskiya ba shi kenan kuma kullum ku ne shugabanni kuna jawo ƙasa masu ku dubi ƙasan arnawa su ingila su scotland su america arnawa ne ma suna tallafawa mutanensu in ka je a addininsu na arnanci da rayuwarsu na arnanci a ƙasarsu babu wannan fitina wani ƙasa za ka je na arna ka gana fashi da makaman nan a ƙasashensu ba sa yi ko to yin wannan a ƙasarsu babu fitinan nan a ƙasarsu babu mu musulmi al'umman annabi muhammad abin ciwon mamala don ba ku san abin ciwon ba a yanzu da shugaban ƙasar mu arne ne wallahi cewa za a yi kafiri ne baya san mu sai Allah ya jarabe mu shugaban kasar musulmi mataimakin musulmi muna cin bala'i muna cin azaba ba wanda za mu kai kuka in kai kowa arna kuka sai ce kuka zaɓi kayan ku ai in mun je gurin arna mun faɗa sai ce kuka zaɓa to shugaban kasa musulmi mataimakin musulmi arnawa suna mana dariya kun zaɓar wa kanku to ya za kai kai ba kai ba da arne ne wallahi za mu ce wallahi arnanci ne amma musulmi ne na ɗaya darajar mu ya zube na biyu su ma darajar su ya zube na uku kuma abin darajar musulunci ma ya zube saboda ba dan komai ma musulmi ne ya kamata in an je hakan da Allah a gyara kar arnanin sa dinga mana dariya abin duk musiba ya kare a kanmu kuma ga mu muke cikin damuwa duk abin da muke bukata da shi muna da shi shugaban mu musulmi mataimakin mu musulmi manyan kasan musulmi rayuwa wannan abin da zamu ci yake so ya gagara to ba kuma akwai Allah addu'a da zamu musu Allah ya shirye su mu kuma Allah ya kara mana hakuri akan hakurin mu al'umman da suke cikin damuwa kuma kar ku damu akwai Allah eh ko da ana muzuru ana shago zakaran da zai yi ceran Allah ya da ya rubuta lauhin mahfuzi zai yi zai yi tun da Allah ya tsaga muku bakin ku za ku ci abinci tun Allah ya da ba za ku rasa ba ko da sun hana agun Allah akwai ma inda kum yanfadu ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah ba Allah ya ce haka to saboda haka mu gode wa Allah mu gode wa Allah ku daina yawan tunanin ma abincin ku kyale abincin ma mu koma ga Allah mu koma kan wanda ya halitta abincin mu dawo Allah ba zai bar mu ba dan da nan gaba za mu haifa ma sai ya ci shi ma zai ci wanda yana farsa da ma sai ya ci wanda yana asibiti ma sai ya ci wanda yake karkashin ruwa ma sai ya ci to saboda haka mu mai da hankalinmu gurin Allah shi alƙawari zai ce da mu mu dinga gaya masa dai rayuwa yayi tsada amma mu kama kafa da Muhammad Rasulullah
Mhm.
وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون wajahidu jama'a ku da ku yaki fi sabili cikin taimakon addinin Allah li ilahi dan a daukaka addinin Allah la'allakum ba da banza ba tuhuluna ku ka samu babban rabo tufawuzuna mu samu rabantuwa Mhm.
إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليرتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم innal ladhina kafaru kaga wayanda suka kafirce ma Allah lau tabbata da dai zai tabbata Allah lahum ma fil ardi jami'a ce duk abin da yake duniya ya zama na kafiri ne wa mithluhu kuma allanka wani abin da yake cikin duniya nan ma a tare da shi liyabta dubi domin kafiri ya zo ya fanshi kansa da wannan abin da barin azabar Allah min azabi yawmal qiyamati daga azabar ranar gobe kiyama Allah ya ce ma tuqbilu Allah ya ce ba za mu karbi wannan abin ba wala huma azabun alimun ولهم عذاب أليم wa da azaba mai radadi يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها yuriduna idan suna nufi ya tamannauna suna buri an ya karju minan nere Allah ya ce mu fidda su gabarin gidan wuta wa ma hum me ke gare su bi kariji mina Allah ya ce ba zama za su fita daga gidan wutan ba ولهم عذاب مقيم wala huma tare da su azabu muqim su ne daga muwa da azaba da'imin madawwamiya Mm.
وسارق وسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله wasare ku kaga barawo namiji wasare gado da barauniya ta mace bi ma cikin su bi na an sa al mausula mai sadarwa na mubtada ne wani shi saboda kamaninsa da sharadi daga lagil fa sai aka shigar da fa daga cikin sa labarin aka ce fakar ba ce waka dau ba aka ce faka dau wa faka dau aidiya huma yanke hannayensu yamina hannun dama kullum min huma min alkuyi daga kuyi wa bayyana ta sanata hadisin annabi ya bayyana an allazi ya kadawa fi rubu dinari sai abin da za a yanke hannu ya kai rubu dinari fasahida ko sama da rubo dinari wa annahu idza ada idan ya kare ya kada rijluhu al-yusra sai a wanke kafansa na hagu mu sali daga idan sawu alqadama na daga daga suma in ya kare al-yad al-yusra sake yanke masa hannunsa na hagu suma rabi jimna in ya kare sai a yanke masa kafan dama wa ba da zalika bayan wannan an yanke hannu biya yanke kafa biyu to yi azuru nan gaba ya kare ya kuma ba shi bulala amma ba fa kowa ne barawon ba fa sai an san yadda za a kama barawon ta san yadda za a kama shi barawo din kuma a duba abin ya ka rubu dinari rubu dinari nan a masa kididdiga ga nawa ne rubu dinari rubu dinari nan da dinarin bai tashi ba to yanzu rubu dinarin yayi tsada tunda muna ganin yanzu rubu dinarin ai ya kusan dubu hamsin ko sai kai dubu hamsin ko ya fi ne to bari muku dalla dalla rubu dinarin in ba a so a gane shi yanzu da ana sa sadaki ba ana ba da tinkiya ba yau tinkiya mai lafiya nawa zai ya kasuwa yanzu zai kai saba'in to tinkiya mai kyau kenan dubu saba'in ba ya kai rubu dinari ba mutum ya saci kamar dubu saba'in ya yi amma wai sai ka ji mutane sun ce dala ya tashi dala ya tashi in ba gaya muku wani magana hankalin ku sai ya kwanta me yake kawo tsadar rubu dinari ba dala ba sai ya ce ba ce da kai rubu dala ba rubu dinari muka ce da ba dala ba ne aka magana ba rubu dala aka ce ba rubu dinar mu muna magana da dinar ku kuna magana da dala wannan duk yahudanci ne ba yahudanci ne wannan kuma dalan da kaga yana da yi dalan fa baya tashi yana nan a yadda yake a nan ne yake tayi sai an warware muku za ku gaye tayin nasa su dalan da turawan suka yi kullun yana nan a daidai akwai kungiyoyi da suka shishirya ba sa so kasan kudin su ya rage in za su sai kaya a amerika da dala za su saya nawa in sun zo nigeria da dala za su saya kullum suna daidaita kudinsu duk abin da zai kawo musu na kwasan kudinsu zai yi ƙasa to sai su gyara shi mu nigeria abin da ya kawo haka akwai dalili sai na muku dalilin ku kuma za ku gane yanzu zan tambaye ku kai dan kasuwa ne haka ne to kasuwancin nan da kake yi ni a gona kake sayan kaya don waina ma dalla dalla in ka zo gona za ka sai kaya na miliyan goma in ka kai garinku za ka sayar miliyan goma sha uku ni nake sayar maka to abin da ya faru sai ka zo saya gona ba jari da ka zo gona ba jari to bayi na baka kayan kaga kayan da ka dauka na miliyan sha uku tun da bayi ne ni a miliyan sha biyar zan baka to kai kuma ka sai kayan a nan miliyan sha uku a gona ka kai garin ku yadda kake sayarwa to kana sai da kayan ne a garin ku miliyan sha biyar na baka na sha uku zaka sayar sha biyar to na sha uku ni na baka sha biyar din to in na baka na sha uku a sha biyar to a gunku kuma zai zama sha takwas shine fa kudin Nijeriya yayi kasa dalan yake tsada ba wani abu ne mu Nijeriya ba mu da kuɗi ajiyayye a bankin duniya sunan bankin duniya switzerland wannan bankin ba za a baka bayi ba sai ka je ka ajiye kuɗi kana da wani kadara to za a baka to wannan kuɗin da muka ajiye buhari ya ce bashin ya ƙara cewa wannan da ya je nemo bayi aka ce ba bashi ai kafin ka zaga ubangidanka ya ciyo ya yi hiru ya ce to yanzu ina zan samu kuɗi aka ce bayi dai ba za a baka ba ya isa haka to shi kenan tun da bayin ba za a bayi ba sai zo ya gyara wani abu misali mun nemi bayin babu to sai kamar zaman da muke da kuwa nan akwai abin da nake muku kuna jin daɗi sai na daina abin da nake muku ɗin nan Allah ya ban kuɗi a hannuna ana kawo burodi daga guru burodin da ake kawowa daga guru ina sayarwa in an kamun burodin za ku saya kamfanin na burodin nawa ne kamfani na ne ku gane to an ka burodin na naira ɗari biyu ne sai a ka burodin miliyan ɗaya dama ina da niyan zan ciyar da ku da miliyan ɗaya sai in ɗauki miliyan biyu sai na ba masu burodi in na ba su miliyan biyu miliyan ɗaya da hannuna na bayar saura nawa miliyan ɗaya to sai a ce burodi naira ɗari ɗari gara da su saya kaga wannan naira miliyan ɗaya nawa tunda ina samu yana zuwa min to miliyan ɗaya na ne kuma na samu wani a roƙon Allah zai ce malam ga dubu ashirin malam ga dubu hamsin a wuni na samun miliyan biyu miliyan uku to sai nake ɗaukan miliyan ɗayan nake karawa burodin ku sai kuke siya naira ɗari to yi ne kuma ina so zan ciwa makarantar bayi aka ce a ba zai yi ba to yi ne sai na dawo suka bani shawara su wa'annan suka ce malam burodin nan ka bar ya ɗari biyunsa neran ka miliyan ɗaya ɗaya ka ɓoye ka mai da wahala ka yi asara to yi ne da aka dawo da burodin naira miliyan ɗaya da zan cika ni ko sai na cire na daina bayarwa ka kullum na samun miliyan ɗaya kenan ko ka gani na samun kuɗi kuko burodi ya muku tsada burodi kuma da aka ce dubu naira ɗari ɗari to aka ce gaskiya kuɗin burodi ya zama ɗari biyu tallafa wanda nake muku sai na daina to haka shugaban kasa ya mana tunda can ba zai ci bayi ba to wannan kuɗin da yake faruwa ya ƙara to bari ya ɗauka ya rage kuɗinsa na kamfen kaga ya bayyana cewa dama neman kuɗi aka zo yi wannan kuɗin zai mai da wahala ka ji kuma inda aka jefa talaka a wahala ina fata kun fahimta to dan an faɗa haka ba dinar ɗin ba ne ba wai dalar ne ya tashi ba yana nan a yadda yake mu a nan nigerian su suka tada dala in an sai da fetur an dawo da kuɗin sai a mai da yi zuwa cbn su ba za su sai fetur ba sai da dala da za su saya da naira darajar naira zai daga sun ƙi to wannan daren da aka zo da yi su da suke mulkin to su kuma suna son dalar in suna sacewa ba a ga kuɗin sai a duba lan kuruza ko biyu lan kuruza ko mutum ya dankare ya ɓoye kayansa ya je dankare yanzu kuɗin nasu ne dalar sai su bara ajiye musu haka ajiye musu to sai su kira yaran su wane ku canja mana kuɗin nan in za ka sai dala tun da agun shugabanninka suka zo da tsada za ka saya ba za su yarda a karya dalan arziya ba samu kuɗi da yawa to an siyar kuɗin sai a sa musu akawun sai kuɗin a cilla ya ƙasar waje sai dalan ya zama shi ne a nigeria ba naira to nan gaba neran ya zube dalan ya tayi da an kulle amfani da dala sai da naira kuma mu daina ɗaukan bayi mu biya masu biya masu bayi bayinsu mun biya to wannan dalan da gani zai dawo naira ɗari biyar bayi zai mudin ne muka sa abin tsada ana bin mu bashi ana bin ka bayan kaje sayan kaza baka da araha wannan tallafin da zai mana kuma shi ma zai mai da asara ya fasa duk Najeriya an taru kun yi zanga-zangan yana samu yaƙi abin da ya sa kuka yi zanga-zangan bai ɗauke tallafin dalan ba barin gaya muku shi ba ma so ba ma so sai aka kira manya suka zo ni ne misali shugaban ku anan wani ma a garin wani shugaban ku sai aka tara maka mammo dubu aka ce ta ba ma labar miliyan hamsin wana baya hamsin wana baya hamsin dalilin nan ba za mu cire in mun cire tallafin nan ba za ku samu hamsin din ba yanzu za a ba ku yawar mala abba za a ba ku miliyan hamsin hamsin ba za a cire tallafin ba mu cire tallafin mu ba ka ba ku miliyan hamsin nan ko ya sai ya ce muna da bukata to bari a ba ku hamsin nan ko ya ce to ko ya je goge bakinsa sai a ji a zauna ba ma yi ba ma yi zai ka kare da fara abin da kasan mata na cikin wani hali wani ana cutar mu ba za a janye tallafa me ya janye tallafin ma talaka me ne to duk wanda kake gani sun ci kuɗi da yan majalisun da sanatocin kowa an saye shi an dandana masa ba dama ya janye ba wai taurin ido yayi ba sai ta taurin kai ne da ya mutanen naku ne da taurin kai sun sani يعرفون نعمة الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون سنزني سري أن قوة in an yunkura za a yi abin ƙananan sun ce ba su yarda ba makaranta manyan sai su ce kai an gan an riga an gan ku kai da gan ka kai sai kai magana sai ka ji abin duk ya zama ba ƙarfi to wannan tallafin an ce da za a cire mana ba za a cire ta sai da za a cire an zauna da su ai ai ya gan su ai ya ga kowa da bai ga kowa ba su za su yi babatu ai wanda yana babatu yi ko ba a gan shi ba ina fata kun fahimta wannan shi ne ya ja wannan fitar kaga mun fada wannan to ba fa mai mana maganin wannan sai Allah mu mu yi addu'a Allah ya hirye su mu ko mu dawo ga Allah mu na roƙon Allah duk tsanani Allah ya kawo sauki tunda su ne shugabanninmu tunda Buhari ya gama mulki muka ce Allah mu ba za mu ce ma komai nan gaba kawo wanda kake so kowa ya ka kawo za mu bihi da addu'a wallahi ba mu zaɓa kowa ba Allah kawo wanda kake so mun haƙura sai Allah ya kawo yi to tunda Allah ya kawo yi yake zo muka yi addu'a ya kawo to mu bihi da addu'a Allah ya sa mu samu sauki tun da yi Allah ya kawo mu taimake shi da addu'a mu kuma mu yi addu'a Allah ya kawo sauki kuma Allah ya shirye shi to kaji Allah ya kawo ya kawo in ka ki wannan din ma baka san wanda za a kawo ba to ya za mu yi mu yi addu'a kurin mu nemi sauki gurin Allah shi kuma Allah ya shirye shi Allah ya gane da shi mu je وسارق وسارقة فاقدعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله wasariku wasarikatu bara wa namiji da mace idan suka yi zata sai abin ya kai rubu dinari a kan rubu dinari ma ka muku wannan amma ya zo cikin fatawar jawabi ba kowane mutum bane ku ya gani mutumin da ya je kasuwa yana dauke dauke ya dauki sabulun wannan ya dauki ashanan wannan wannan dan dauke abin da ya zo a fatawar jawabi an ce wannan ba barawo bane kudin dai a dan masa tsawa a kyale shi amma al- aljihu hirzu ne duk mutumin da ya sa aljihu ya sa hannu in bai fito da shi waje bai zama barawo ba sai ya zare aljihun ya fito da shi fili to wannan ya zama barawo wanda ya ga cikin gidanka kaba mai ya zakin gidan ba barawo bane idan kayan suna daki in ya fito da su filin gida ya fito da su daga hirzu ya zama barawo idan kuma kayan a gida yake ya fito da su kofar gida to nan ya zama barawo amma bai fitar kofar gida ba a cikin gidan ne shi ma wannan ba barawo bane mutanen da suka yi ga kanti za su yi sata yadda mai fitar jawabi ya faɗa in an zo za a yi sata mutane biyu ne ɗaya yana waje ɗaya yana ciki idan na cikin yana miƙa na wajen in an kai su gurin alƙali ba duk ne barayi ba a tambaya a gani na cikin ne hannunsa yake fita waje na wajen yana karɓa ko na wajen ne yake miƙo hannunsa ciki na cikin yake bayarwa in na cikin ne yake fito da hannunsa waje na wajen yana karɓa to na cikin ne ɓarawo na wajen ba ɓarawo ba ne idan kuma na wajen ne yake miƙo da hannunsa ciki na cikin yake barawa na wajen yana karba to na wajen ne barawo na cikin ba barawo bane kuma ya zo mutumin da ya tadda dabbobi a daji suna kiwo ba inda ake ba su ruwa ba ba inda suke hutawa mutum ya kore kuka tadda shi ba barawo bane sai ya kore su a inda suke hutawa ko kuma a inda ake daure su a nan ya zama barawo kai bawan Allah yaya muka ganka da yanu ka koro haka a ƴan uwansu nake nema suna ina ne ina gama kun bani sanin in- ina suke kun bi ni sanin yadda yan uwan suke suna can sai ya ce yawa yawa sai ya hada yake da ba barawa bane Mm, ba barawa bane to ranar gobe kiyama fa shari'a da yawa za a yi na barawa sai an je gaban Allah sai an je gaban Allah saboda haka ku daina kama mutum da zato kuma idan ka kama barawa ya ma sata ya kai a yanke hannun daga kai sai yi in ka sake yi ba yanke hannun kuma idan ka kama barawo ya ma sata ya karbu in dinari sai da ka kai gaban alkali sai ka ce na yabe ko ka yabe sai an yanke hannu tun da ka riga ka kai gaban hukuma wannan yanke hannu kuma da ake yi abin zai baka mamaki yanzu an tafiya ka ce a zo a yanke hannun barawon kai wasa mutum har mutuwa zai yi yau ka yanke hannu jini da zai to ba haka ake yanke hannun barawon ba in za ku yanke hannun barawo a nemi man gyada a ɗora shi a wuta ya dinga cu cu cu cu cu cu cu yana tafasa to ya dan an zo yanke hannun in da ne kenan yanzu ba wannan yanzu akwai kwamfuta ana sa shi a kwanan a kwamfuta yanzu kwamfuta zai nuna ma ga iya gaba inji ne zai yanka yanzu allura za a yi in da ne ba wannan to idan an zo hannun nan sai a samu masana gaba suna shafawa suna shafawa daga nan zuwa nan gaban yake nan ne nan ne to sai a ɗora hannun akan kamar itace na ƙirya sai a duba sai a shata sai a dobo arda mai kaifi a danne ƙarfi su danne hannun a rufe masa ido a ɗaga wanda ya iya gwanin yanke abu dan dan sai ka ga hannun dan a can maza ana rike hannun nan sai a tsoma shi a mannan ciwo sai a daga ba zai kumbura ba ba abin da zai yi kurin gudun sai ya bushe yawwa da haka ake yanzu tunda da kwamfuta sai a yi da kwamfuta wani ba ku sani ba a gaya muku in alƙali zai yi hukunci ya tambaye mu dama mun yi tanadin sanin yadda ake yi ta mu je mhm.
فاقدعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم Allah ya ce za a mundu Allah madaukakin sarki yake cewa fa kada wa aidehuma jaza'an sakamakon da bima kasaba na abin da suka yi dururi tasniya ne nakalan Allah ya ce hukuba ne lahuma min Allah daga gurin Allah wallahu والله عزيز wallahu حكيم azizun kasan Allah mabuwayi ne galibu mai rinja ala amri ga lamarin sa hakimin Allah gwani ne fi kalki daga cikin halitta ta sa wa man taba فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه man taba man taba duk wanda ya tuba min ba da zulmi bayan da ya zalunci kansa raja an sargaji ya juyo ya daina sata wa sila amalahu ya gyara ayyukansa to fa inna Allah sana ubangiji ya tuba alai Allah zai karba tubansa inna Allah إن الله غفور رحيم Wallahi Allah madaukakin sarki gahurun sarki ne mai yawan gafara rahimu mai yawan jin kai fi tabiri cikin fassarawa bi haza da wannan ma ta kaddama na abin da ya gabata fala yaskudu bi taubatihi ko da ya tuba bai sare ba haqqul adami haqqin bani adam min kadai ne yanke hannu waradul mali da mai da dukiya na amma da labayyana ta sanadu hadidi ya bayyana man annahu in aba an amma idan an masa rangwame kabla rafa kafin a kai karansa gaban alkali ila imam zuwa gaban alƙali to saka da kada wannan yanke hannun ya saraya wa alai shafi imamun shafi akan wannan ya tafi dan shi mai wannan littafin ba shafi ne ba ba malike bane ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء alam ta'lam wai shin ba ku ana sani bane al istifham wannan adan nan fi li taqriri na tabbatarwa ne an Allah ba ku sanin ubangiji lahu mulku samawati shi yake da mallakan saman nan bakwai wal ardi da kasan nan bakwai yu'azibu man yasha'u ta'azibu Allah yana azabtar da wanda yaso ya azabtar da shi wa yaghfiru liman yasha'u Allah yakan yi gafara ga wanda yaso al maghfirata lahu ya masa gafara wallahu yu'ti والله على كل شيء قدير na ubangiji gadirun Allah mai iko ne ala kulli shay'in bisa ga kowane abu wa minhu ta'zibu shi Allah yake da ikon azabtarwa wani magwara da yake da ikon gafara kar ka je zaka yanke hannun bara'u ka je tausayi ka ce karan yanke masa na Allah ne ya ce ayi wannan yanke hannun da zaka yi aiki ne na Allah ya bi ka son kayansa da ya halitta ya halitta kayansa tunda ya ce a yanke hannun to kai kurin ba kai kai ba duk waɗanka ne ko yayanka ne ko wane ne ya bi ka sanin abin to Allah kai mana gafara ai wa annabi salati goma karanta fatiha gafa uku godiya ga ubangiji bismillah da kulwa gafa uku uku malamin namu alhaji malam sabi a masa bismillah da kulwa gafa bakwai da zuriyarsa da iyalansa da yan uwansa da danginsa Allah ka sa su aljanna alfarman mun yi tawassuli da ilimin da ya koya mana da karatun da muka yi ta sanadiyarsa a karanci fatiha gaba uku Allah ka ba mu dama mu ɗauki nauyin gidansa Allah ka taimake mu ka ba mu dama mu aika alkhairi mai yawa yawa a bayan idansa darajar annabi Muhammadu fatiha da salatul fatihi اللهم إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت أحد الصمد الذي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع والعليم الغفور. وجماعة وأنت بيد الولاء ما الولاء إنا ما لم ما لم من نغنغ